الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اتقى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم من ساكي سادوا أولا مسلاتي من البركة يوم biyar ga watan ramadan hijira 1445 wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan uku miladiya 2024 don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin dare ran wannan wata mai albarka na ramadan muna roƙon Allah ubangiji ya karbe ibadun mu Allah ta'ala ya samu a cikin waɗanda zai yanta a wannan wata kamar kullum muna roƙon Allah ubangiji ya gafarta mahaifan mu waɗanda ba su da lafiyar mu Allah ubangiji ba su lafiya sauran mahaifan mu da suke nan da rai Allah ubangiji ya ƙara musu lafiya waɗanda suke da bukatu na alkhairi Allah ubangiji ya biya musu bukatun su na alkhairi Allah Ubangiji ya sada mu da dukkan alkhairi ya raba mu da dukkan sharri muna roƙon Allah Ubangiji ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya da shirka da bid'a ya ba mu ikon kauce musu muna karatu cikin suratu fussilat yau kuma za mu tashi aya ta goma sha tara insha Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون
نعم الله بنجي يشي ويوم يحشر أعداء الله كتنا yinin da za a tayar da makiyan Allah ilin na zuwa ga wuta wa hum yuza'u alhalin su ana kora su hatta idan ma ja'uha har idan sun zo wa wuta ɗin shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum majluduhum to sai jinsu da ganinsu da kuma fatin jikinsu su ba da shaida a kansu bai ma kanu ya fa'alun da abin da suka kasance suna aikatawa wa ƙalu sai su rika cewa lijuludihim ga fatin jikin nasu lima shahidtum alaina don mai kuke ba da shaida a kanmu ƙalu sai fatin jikin nasu suke ce da su an tsakana Allahun lazi an tsaka kulla shayi Allah wanda yake sa komai ya yi magana shi ne ya sama muka yi magana wa huwa khalaqakum awwala marratin kuma shi ne ya halice ku a lokacin farko wa ilaihi turja'un kuma gurinsa za ku koma wato zuwa gare shi turja'un ake mayar da ku to waɗannan ayoyi da malam ya karanta a wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ilan na shi a yau sun ce zarf ne duka zarf in an ce zarf shine makunshi dole akwai bukatar amili to amil din kuma an shafe shi takadirinsa shine uzkur yawma yuhsharu a'da'ullah wato katina yinin da za a tayar da abokan da makiya Allah ta'ala ilan nar zuwa wuta daka wa yauma yuhsharu a'da'ullah zaka ji ana cewa kuma katina amma zaka ga babu katina din a wurin kawai ga waunan aka fara da shi to amma saboda amil din da yake mahzuf shine udkur yauma yuhsharu a'da'ullah wannan lafazin yuhsharu dukkanin malaman qira'a dukan su haka suka karanta shi yuhsharu shi ne ake cewa a fi'il allazi lam yusamma fa'iluhu akan ce mabni lil majhul to amma Allah ta'ala ba majhuli bane shi yasa malamai suka ce a rika kiransa da fi'il allazi lam yusamma fa'iluhu mun gane mabniyin ala ma la yusamma fa'iluhu wato ba san an ɓoye wane ne ya aikin amma da abinda ake tsammani shine kai kasan wanda zai maka irin da ke aiki da shi ne yuhsharu to duk lokacin da ka samu fi'ili muzari sai zama na an yi masa zamma a farko sannan kuma harafin da yake kusa da na ƙarshe an masa fataha to wannan shi ne irin fi'ilin da aka gina shi alama lam yusamma fa'ilu ko kuma abin da a baya ake ce da shi mabni lil majhul mun gane abin da zai biyo baya zai zama yana da zamma kamar yadda muke iya gani a ada'ullah wannan shi ake kira da na'ibu fa'il mun gane mun gane shi ake kira da na'ibu fa'il to amma banda nafi'u banda kisa'i da wasu cikin malamai uku waɗanda su suke karanta shi da nun guda yauma nuhsharu yauma nahshuru a'da allahi haka kuma zai zama nahshuru a'da allah sai zama nun guda din an mata fataha sannan harafin da ke kusa da na ƙarshe maimakon a masa fataha sai aka masa zamma nahshuru ya zama fi'ili mudari sosai yadda ya kamata to abinda zai biyo baya zai zama a'da allah don ya zama mafulin bihi manso bi zamma da nasaba ga tanan zahira to bambancin shi ne ko dai zama na an gina shi kira'o'i ne guda biyu kuma dukansu karɓaɓɓu ne dukansu tabbatattu ne amma waɗannan kira'at ne wanda ba su ne wanda annabi sallallahu alaihi yake cewa an saukar da alkur'ani a bisa harfa guda bakwai ba wannan ka ce za ka yi bincike a kansu ma kana bata kanka lokaci ne saboda babu su kwata-kwata tun lokacin da sayyidina umar sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhu ya so yayi standardizing alqur'ani aka dora shi akan wato yaren qurayshawa da aka sauran waɗannan huruf din gabaki dai ba sa mun gane ko waɗannan qira'at din kuma da zamu ji sun fi guda bakwai su kuma ba su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana ba mun fahimci wannan don haka nan ko da ka ce yuhsharu a'da'ullah ko ka ce nahshuru a'da'allah duka wannan yana daga cikin qira'at shi yasa ka ji ana cewa nafi'u da kisa'i da hamza da sauransu baya cikin waɗancan huruf da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an saukar da alqur'ani a bisa harufa guda bakwai mun gane saboda babu su wannan harufan lokacin da aka zo a tattara alqur'ani a sake rubuta shi a watsa shi a cikin al'umma ya zama guda ɗaya babu saɓani tsakanin makaranta alkurani duka gaba ɗaya sai aka fi ɗaukan harafin ƙorishawa da aka sai aka fifita harafin ƙureshawa sauran huruf ɗin da sai aka bar su Allah ta'ala ya tafiyar da su sai kawai ya ɗaukaka wato yaren ƙureshawa wanda dama shi ma kansa annabi sallallahu alaihi ba ƙureshe kuma waɗanda aka fara saukar da alƙur'anin a cikin su ƙureshawa ne da aka wannan maziyya ce da Allah ta'ala ya wa ƙureshawa to wa yawma yuhsharu a'da'ullah dai da ka ɗauke shi kuma ka tuna yinin da za a tara za a tada alhashir shi ne a tayar da waɗanda suka mutu sannan a tara su a guri guda shi yasa alkiyama ake kiranta da yawmul mahshar mahshar filin mahshar wato inda za a yi taron alkiyama ke taron da kowa sai ya je ba wanda isa ya ce ba zai je ba to ka tuna wannan yinin da za a tayar da ada'ullah ada'ullah za a tayar da abokan gabar Allah ta'ala makiyan Allah ubangiji Allah ta'ala ashe yana da makiya duk makiyan Allah ubangiji sune makiyan masu imani kul man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa jibril wa mikal har zuwa ƙarshe kaga Allah ta'ala ya gaya maka yana da abokan gaba kuma abokan gabar Allah ta'ala sune abokan gabar mu'minai mun gane to amma ya za ake ka gane abokan gabar Allah ta'ala sai in ka san su wane ne auliya'un Allah ubangiji ida ce aya da muka tattauna akan ta jiya ala inna auliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun masu imani sune waliyan Allah ubangiji masu imani kuma suna da takawa suna bin dokokin Allah ta'ala to kaga a da'ullah za su zama sune waɗanda ba su da imani sannan kuma masu saban Allah Ubangiji ne kuma fasikai ba sa bin dokar Allah Ubangiji duk abin da Allah ta'ala ya faɗa ya ce a yi to su ba sa yi to ta haka ne za ka iya bi ka iya gano suwa ne ne abokan gabar Allah ta'ala idan ka san suwaye auliya na Allah Ubangiji mun fahimci wannan duk wanda ya zama na bai da imani wannan abokin gabar Allah ta'ala ne kuma duk abokin gabar Allah abokin gabar ka ne kai mai imani haka nan duk wanda yake saban Allah babu dare babu rana wanda ya zama fasiki yake yin ayyuka na fasikanci to ya sani cewa ya kama hanyar zama abokin gabar Allah ta'ala ya kama hanyar zama abokin gabar masu imani don haka dai Allah ta'ala ya ce a tunawa duniya gaba daya da ƙurishawa da dukkanin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yinin da za a tada abokan gabar Allah ta'ala ilan na kuma zuwa wuta wahum yuza'u zuwa wuta a wannan yinin za a kora su al-yuza shine za a kora su wato zai zama batch batch na farko za su je su jira har wasu su zo sai an taru da yawa sannan duka sai a ji a tura su a wuta mun gane a kullama dakhalat ummatin la'anat ukhtaha حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أولاهم لأكراهم haka ne ko wato haka za a yi ta zuwa da su a zo da wannan tawagar a tsayar da su sannan a zo da wata tawagar su ma a haɗa su da wannan a tsayar da su shi ne yuza'o haka sai an tara su dankam sannan kuma sai a shigar da su cikin wuta Allah ta ya kiyashe mu kamar yadda Allah Ubangiji ya faɗa duk lokacin da wata tawaga ta shigo to sai ka ji tana tsinewa idan na farko suka idan na ƙarshe suka shigo sai su rika tsinewa na farko su ma kuma na farkon suna tsinewa na ƙarshe haka za su rika tsinewa junansu istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab a lokacin da waɗanda aka bi za su rika tsinewa wanda suka bi su kuma su ma wanda suka yi biyayyar za su rika tsinewa waɗanda suka bi wa taqatta'at bihim al'asbab duk wani wata alaƙa za ta tsinke a wannan ranar har waɗanda suka yi biyayyar za su rika cewa lau an na lana karratan da a ce muna da wata dama muna da second chance da mun yi muku bara'a da mun da ba za mu bi ku ba ba za mu yi muku da'a ba kwata-kwata to haka za su rika tsine wa junansu a cikin wuta shi da fahim yuza out hatta idan ma ja'uha har idan sun zo mata ita wuta ɗin wannan ma za'ida ce mun gane duk lokacin da ma ta zo bayan iza to wannan ma din za'ida ce mun gane ma ba'da iza za'ida hatta iza ma ja'uha kaga ga iza kuma ga ma to haka wannan malaman tafsiri duka suna ce mata ma za'ida mun fahimta ba wai akwai an samu wani abu ne cikin alkur'ani ƙari wanda bai da amfani a'a yana yana ƙara fito da daɗin magana yana ƙara saita ma'anar da ake so a fito da ita amma dai ko da lirabi ka zo dole ba yadda ake da wannan maɗin ka ce mata za'ida kawai ba ka da wani abu da za ka ɗora mata ka ce mata ko kaza ko kaza ba ka da abin da aka ce mata kawai a za'ida ce kuma duk inda kake yawo ka tarar da iza ta riga ma zuwa to wannan maɗin za'ida ce mun gane hatta idan ma ja'uha har idan sun zo mata ita wuta din shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum majluduhum to sai jinsu da ganinsu da kuma fatin jikinsu su rika ba da shaida a kansu bima kanu ya amalu da abin da suka aikata wato ranar kyama rana ce ta tashin hankali rana ce da baka taba ganin tashin hankali irin wannan ba ibn kasir rahimahullah yace ai ka tuna wa mushrikai da sauran bayan Allah wannan yinin da Allah ta'ala zai tayar da kowa sannan a tara kowa guri daya sannan a kora waɗanda suke makiyan Allah ta'ala zuwa wuta yuzaun ay tajma'u az-zabaniyatu awwalahum ala akhirahum amma kala tabaraka wa ta'ala wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda wato za zabaniyawa mala'ikun da suke kula da suke aiki a cikin gidan wuta sune za su rika tattara su na farkon su akan na karshen su sannan a sai a gabaki da kora su cikin wuta kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda za a kora mujrimai masu laifi zuwa ga wutar jahannama wirdan wato suna cikin kishirwa haka za a za a kora su shine ibashan suna cikin kishirwa da kishirwa haka Allah ta'ala zai sa kora su kuma idan sai shiga wutar abinda za su sha din ba wani abin sha bane mai dadi wato ruwan zafi ne wanda idan sun sha zai ta farfasa kayan cikin su ya fitar da su gaba daya Allah ubangiji ya kiyashe mu da shiga wuta to hatta idan ma ja'uha idan suka zo wa wutar wuqifu alaiha sai a tsayar da su a gaban wuta tun kafin a shigar da su cikin ta to shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun sai wato jinsu da ganin su da kuma fatin jikinsu su rika ba da shaida a kansu dangane da abin da suka kasance suna aikatawa wato da jinsu da ganin su da kuma fatin jikinsu za su rika ba da shaida akan ayyukan da suka aikata mimma qaddamuhu wa akharuhu wala yuktamu minhu harfan ko harafi ɗaya ba za a boye ba duk abin da mutum ya aikata da jinsa da ganinsa da fatar jikinsa duka sai Allah ta'ala ya sa sun an bayyana su komai komai sai an bayyana harafi ɗaya cikin abin da aka aikata Allah ta'ala ba zai bar komai ya koya ba wa qalu sai su rika cewa li juludihim ga fatin jikin nasu lima shahidtum alaina dan me za ku rika bada shaida akan mu ai lamu a'dha'ahum wa juluduhum su yan wuta kafirai za su rika zargin jinsu da ganin su da kuma fatin jikinsu akan dan me za su rika bada shaida akan su to a wannan lokacin ne ajabat humul a'dha sai su kuma gabban jikin nasu su ba su amsa in sun tambaye su dan me za ku rika ba da shi da akan sai su rika ce da su an tsakana Allahu allazi an daka kullu shay'in wa huwa khalaqakum awwal marra Allah da yake sa komai yayi magana shine ya ba mu dama mu yi magana kuma shine wanda ya halicce ku a karan farko don haka la yukhalifu wa la yumani'u wa ilayhi turja'u ba wani wanda isa ya masa sabani Allah ta'ala sannan kuma babu wani abin da Allah Ubangiji ba zai iya ba kuma duk wanda kaga yana yawo a bayan ƙasar nan wata rana gurinsu za a mayar da shi to a nan akwai hadisi wanda ma muslim ya rawaito a cikin littafinsa daga anas dan malik Allah ubangije kare ta gare shi yace wata rana annabi sallama suna zaune sai yayi dariya za ta yauma au tabassama ana zaune kawai sai ga ga annabi sallama ya ya yi dariya annabi sallama yana dariya an gane sosai yayi dariya kuma ina yawan fada akwai ustazan da ba sa dariya wallahi ustazin ya zama cikakken ustazu to ko dariya ba yi saboda serious to annabin dai da ake bi shi ma yana dariya an gane kawai abinda ba a so shine yawan dariya annabi ya ce yawan dariya kuma yana yana kashe zuciya amma ba za a ce ban a ganka kai kullun kawai wato babu sauki kwata-kwata ya kamata wata rana ka ke dan dariya ka dan saki fuska sakin fuskar wannan ma da zaka yi sadaka ne ko walau an talqa akhaka bi wajhin talik haka annabi sallallahu alaihi wasallam ka ka fuskanci dan uwanka ma da sakakkiyar fuska yaga kana murmushi kana farin ciki ka hade da shi wannan din ma kansa sadaka ne ba wai kawai ka sha kudu ka bata rai ba kana ganin kowa ma mai laifi ne wannan shi yake hada ustazai da yawa da da yawa mutane fada ake musu ganin suna da girman kai wani kuma ba girman kai bane su abinda suke kalla ga sako nan kace kace a ko ina saboda haka falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi illam yastati fa bi qalbi to kuma ba haka al'amarin yake ba gaskiya Annabi sallallahu alaihi shine shugaban masu umarni da kyakkyawa da hali da mummuna amma in ta kama yakan yi dariya sai sai dariya au tabassama ya ce ko kuma ya murmushi faƙalar radiyallahu anhu au faƙalar sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu bayan yayi dariyar nan ko ya murmushi sai kuma ya ce ala tasaluni an ayyu shay'in dahiktu ba kwa tambaye ni ba akan mene dariya haka kawai ana zaune a mutum yayi dariya ai sai a tambaye shi ko a ce me yasa ka kai dariya haka ya kamata qalu sai suka ce ya rasulullah min ayyi shay'in dahikta ce to ya rasulullah dan me kai dariya wannan shine haka haka haka zama da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wahala gare shi mun gane komai sai an gaya ma sannan zaka yi in ta yi in ka tambaye shi ce to ina ruwanka dan me zaka tambaye ne ko yawa shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ne ya zabo wa annabi sallallahu alaihi wasallam su ba kowane bala da babiya bane zai zama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa zabo su aka yi aka tattara wa annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma ka ce su zama abokansa su taimaka masa ba kwa tambaye ni me yasa na yi dariya ba suka ce to ya rasulullah me yasa ka dariya qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ajibtu min mujadalati al-abd rabbahu yawm al-qiyamah yace ina mamaki ne dangane da jayayyar da bawa zai yi wa ubangijinsa ranar al-qiyama bawa zai je yana yi wa Allah ta'ala jayayya a nan gurin duk da cewa yuhsharu a'da'ullah an ce makiya Allah ta'ala amma shi wannan hadisin cewa al-abd bawa wanda lafazin bawa ya hada da wanda yake da imani da wanda ma bai da imani wato lafazin wannan ya nuna cewa har masu imanin ma har musulmi akwai bawa zai tsaya yana jayayya a gaban Allah ta'ala to wannan jayayyar ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake dariya saboda ita yaqul bawa zai rika cewa ay rabb ay rabbi alaisa wa'attani Allah tazlimani ya ubangiji ba kai min alƙawari ba cewa ba za ka zalunce ni ba Allah ya alƙawari cewa inna laha la yazlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifuha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima Allah ya alƙawarin cewa mithqala dharra Allah ba zai zalunci kowa ba sai ubangiji ka ma alƙawari ba za ka zalunce ni ba qala sai Allah ya ce bala eh haka ne nayi wannan alƙawarin cewa ba wanda zai zalunce فيقول سيباون يتي فإني لا أقبل علي شاهدا إلا من نفسي yace to ya ubangiji yau ba wanda zai bada shaida a kaina in yadda sai dai ni a karan kaina ni ne zan ba kaina shaida a kaina haka san zai akwai akwai san zuciya akwai san kai wato shi kadai ne zai bada shaida a kansa duk shaidodi da aka bayar shi bai yarda da su ba yanzu shi ne zai bada shaida a karan kansa bai kulu tabaraka wata'ala sai Allah tabaraka wata'ala yake a walaisa kafa bi shahidan ni yanzu ban isan ba da shaida ba wa bil mala'ikatil kiram alkatibin sannan kuma ga mala'ikatil kiram alkatibin kiraman katibin ko ya alamuna ma tafa'alu akwai wasu mala'iku masu karamci marubuta suna rubuta duk abin da mutum yake aikatawa tun a nan duniyar nan duk inda zaka shiga kuna ta shiga da su babu inda zaka shiga ba tare da su ba suna rubuta duk abin da ka aikata na banza ko na kirki imamu ahmad ya ce har idan baka da lafiya ka ce wash sai ya sun rubuta sun ce ya ce wash babu ruwansu kar ka dauka wai komai kai sai sun rubuta kuma suna da suna da format irin nasu za su ware abin da yake mai kyau da wanda yake mara kyau mun gani da wasu nasoshi suka ce idan mutum ya mutu waɗannan takaddun su ne za a zo a nannaɗe su nannaɗe su ɗaurawa mutum a wuyansa su ne abinda Allah ta'ala yake faɗa wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasib da haka dama takaddunka ne tsaf an daure su an rataya ma a wuya an sa ka kabari da su ranar alkiyama da su za ka tashi in ka tashi sai ya ce to ga littafin ka nan karanta da kanka amma bawa zai ce shi fa gaskiya bai yadda da shaidar kowa ba kawai shaidar sai yadda Allah ya ce yanzu ni ban isa da zama shaida ba ga kuma mala'iku na waɗanda suke rubuta komai qala fa yuraddidu hadha al-kalam miraran sai bawa ya ta cewa shi dai ya fi so a bashi dama ya bawa kansa shaida ya yi wa kansa da kansa shaida a ga wannan shi ne dama wa kanan insanu aksara shay'in jadala akwai musu da jayayya a gurin mutum musamman idan ya shiga hannu ita shi dai gaskiya duk wannan maganar da a batta kawai shi a bashi dama ya bawa kansa da kansa shaida qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yuhtamu ala fihi to shikenan sai Allah ta'ala ya rufe bakin sai zama bakin ya rena magana don dama da kake iya buɗe baki ka yi magana wannan ikon Allah ya da ganin damar Allah ta'ala akwai waɗanda suna da baki ya fi naka girma ma amma ba sa iya furta komai da shi to sai a rufe makin wata ta kallama arkanuhu bi ma kana ya amalu sai arkan ɗinsa su ne gabansa waɗannan da aka gaya mana a sam'uhu wa absaruhu ko a wa juluduhu sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum sai jinka da kuma ganinka sannan da fatar jikinka kawai sai su fara magana sai su yi ta bada bayani to kaga dai waɗannan naka ne na jikinka ne kuma ku in su za su bada bayani to komai ma sai sun tona saboda komai da su aka yi da jinka duk inda za ka shiga da jinka kake shiga da inda za ka shiga da idinka kake shiga sannan duk abin da za ka taɓa da fatarka dai kake taɓawa shi yasa julud da da ji da gani din nan duka su sune za su zo su bada shaida akan dan adam shi yana ganin cewa idan an bashi dama kamar ba wata hanya da in an bashi dama sai dai ya magana da baki ya kare kansa ya faɗi daidai ya faɗi san rai ya faɗi duk abin da ya ga dama to sai Allah ubangiji ya rufe bakin sannan sai ba gaban sa dama su yi magana fa yaqul bu'dan lakunna wa suhqan an kunna kuntu ujadin sai shi mutum bayan sun gama ba da shaidar tsaf ya yi kaza mun yi kaza an yi kaza an gama komai sun gama fada to sai a bawa sai a bude mashi baki sai dan adam ya rika cewa tir da ku duk wannan jayayyar fa da nake saboda ku nake yin mun ga ne saboda an tashi a zamanin dukan mu ni da ku duka ba daya kuma ina ta fafutuka cewa a san yanda za a yi amma ku kuma kun zo kuna ta kuna ta yayi mun kuna ta kuna ta tila mun kasa a fuska mun gane sai sa ranar alkiyama Allah ubangiji ce yawma tubla sarair rana ce ta tonan asiri rana ce ta tonan asiri ba za ka taba jin cewa kana abu kai taba jin cewa jinka da ganinka za su ba da shaida akan ka amma ranar alkiyama Allah ubangiji zai ba su dama kuma su ba da shaida akan naka to Allah ta'ala ya ce kalu sai su bayi a nan gurin makiya Allah ta'ala sai su rika cewa su rika fadawa lijuludihim su rika magana da fatin jikinsu a nan ba a ce za su kira jinsu ko ganinsu ba sai aka ce za su yi magana da julud ɗinsu saboda su julud fa- fatar jikin mutum ya hada da shinshinarsa da dukkanin abin da ya taba mun gane ko ko ya saka a jikinsa ko ya fesa a jikinsa ko ya duk abin da ya a jikinsa shi ne a ammu mun gane shi yasa abin da zai fi bata wa mutum rai shine fatar jikinka tana ba da shaida a kanka to sai su rika cewa fatin jikin nasu lima shahidtum alaina saboda me za ku rika ba da shaida a kanmu bayan kuwa duk wannan fafutukar da muke duk saboda ku ne don ranar alkiyama Allah ta'ala ya ba mu labari cewa kullama nazijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha yazuqul azab fatar kanta duk da ta ba ta faɗi gaskiya amma dai haka Allah ubangiji ya ba da labari cewa za a ɗanɗana mata azaba har sai ta narke ta zagonye sai a canja masa wata fatar daban don a sake ɗanɗana masa azaba har ina yau Allah Ubangiji ya kiyashe mu ƙalu sai fatin su rika ce da su an ɗakanan la Allah ne ya ba mu izinin mai magana Allah ne ya ba mu izinin mai nuɗuƙi allazi an ɗaka shai an ɗaka kulla shai'in Allah ko shi ne wanda yake sa komai ya yi magana mun gane komai ya yi magana domin komai yana magana komai da ka sani yana yin magana yana yin yana tsarkake Allah Ubangiji shine rabbus samawati sab'u wal ardu man fihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu komai da ka sani yana yi wa Allah ta'ala tasbihi sai dai baka iya fahimtar tasbihin nasa ku ba za ku iya fahimtar yaya tasbihin abubuwan suke ba amma tsakuwa ta yi tasbihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji abinci a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tasbihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji dutse ya yi tasbihi bishiya ta yi tasbihi duk a gaban ma'aiki alai salatu wasalam mun gane komai yana tasbihi sai dai ka kasa gane yadda yake tasbihin nan to hatta kafiri yana tasbihi amma bilisanil maqal bilisanil hal amma baya tasbihi bilisanil maqal mumini shine yake tasbihi bilisanil hal da kuma lisanul maqal amma shi arne kafiri shi yana tasbihin dole tunda Allah ta'ala ya ce komai yana tasbihi to shi ma yana tasbihi don Allah ubangiji ya yi masa wasu abubuwa ya zuba a cikinsa duk da cewa bai yadda da Allah ba amma yadda tsarin halittarsa take dole tana yi wa Allah ta'ala tasbihi da inuwarsa da kaiwarsa da komowarsa suna yi wa Allah ubangiji tasbihi amma shi ya furta da bakinsa ne ba zai ba saboda bai yadda da Allah ba bai yadda da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba amma komai yana tasbih komai yana magana kaga kenan maganan nan Allah ta'ala shine ya san yaya komai yake magana an gane wannan yaya komai yake magana na'am annabi Dawud alaihi salatu wassalam ya Allah ta'ala ba mu labari inna sakharna lahu aljibal yusabbihna lahu wat-tayr ko annabi Dawud alaihi salatu wassalam Allah ya hore masa duwatsu idan ya zo yana tasbihi to suna yi tare da duwatsu duka malaman tafsiri suka ce idan ka yi magana akwai abin da kiransa da eko in ka shiga gurin da yake da duwatsu in ka ce subhanallah za ka ji kawai ana ta cewa subhanallah subhanallah to aka tabbatar da wannan shine tasbihinsu mun fahimta amma zubar ruwa ka ce wannan zubar shine tasbihin wannan ba wanda ya saka don baka sani ba mun gane? watakila kun ji wata hira da aka yi da wani wanda yake fadar yadda mandiri yake yake yake yaban Allah kun ji goma ku ji ba to hira da aka yi da shi ta musamman ya ce wannan mandirin an ana bugawa to ga abin da yake cewa Allahu Allahu yake cewa ya ce kuma wannan shi ne as-sama' as-sama'u ce saboda Allah ma ta'ala ya faɗi wannan ayar wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu komai a cikin sa akwai tasbihi ku ne ba ku gane tasbihi to Allah ya ce fa ba a ganewa amma su suna ganewa an ana kida suna ganewa mun gane ko su suna ganewa Allah ta'ala ya ce ba abin a kamar a wani daga cikin shehunansu su da ba sirki suke ba da labari cewa ya je gidan disko yana zaune da mata suna rawa ana ta disko aka zo aka ce shehi ya kamata ka tashi ga mata ga disko ana yi ya ce to ai ku diskon kuke gani da matan shi kuma abin da yake ji kawai tasbihi yake ji wadda duk ba daidai ba ne wannan kawai duk hanya ce ta da shaidani yake jan wasu kawai ne ya jefatar da su mun gane Allah ya ce ba za mu gane tasbihinsu ba to ina ruwanka sai ka yi kwakwa ka ce dole sai ka gano yadda suke tasbihi ko da aka akwai wani zikirin amfasu wanda ake yi da zikirin agwagwa ko agwagwa tana ha-ha ɗin nan wai akwai abin da suke fara saboda haka shi ma zai zo yana yi wai yana yin wannan kai da baka ji kai da ba za ka ji ba za ka abin nan to kaga dama kai ba za ka ji ba saboda babu wani abin da ake yi to Allah ta'ala shine ya san yadda komai ke tasbihi almuhim shine dai Allah ubangiji yana da ikon da zai sa komai yayi magana komai kai da kake magana nan Allah ne ya ga dama kake magana zaka duk abin da Allah ya ba dama yayi magana to kawai zai yi magana automatically domin shine dama yake halitta duk abin da ya ga dama yace wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un kuma shine ya halicce ku a karan farko wa ilayhi turja'un kuma gurin sa za ku koma wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce wannan maganar Allah ce ba ta julud din bane mun gane qalu lima shahidtum alaina qalu sai fatin jikin nasu ce da su an tsakana Allahu allazi an tsaka kulla shay'in iyaka nan shine maganar fatin amma wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un wannan maganar Allah ta'ala ce wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce hannan din duk maganar fatin jikin nasu mun fahimta abinda zamu lura da shi shine a iyaka nan gurin kawai maganar Allah ta'ala ce mun fahimta amma a can baya kuma maganar su fatin ce wannan shine zai fi dacewa da zahirin abin da da muke iya gani na وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ذلكم ظنوكم الذي وذلكم ظنوكم الذي ظننتم بربكم ظننتم بربكم أرداكم فأسبهتم من الخاسرين نعم الله تعالى يتشي وما كنتم تستترون كما wato fatin jikin nan nasu da jinsu da ganinsu za su ci gaba da gaya musu ma kuntum tastatiruna kuma ku ba kwa ɓoye mana an yi shahada alaikum sam'ukum wala absarukum ta yadda za ku ɓuya ku ɓoye wani aikin da jinku da ganinku da fatunku ba za su ba ba kai suka yi wani aiki ba da jinka da ganinka ba su ga wani ko fatarka ba ta ga wani aikin ba ko akwai wani aiki da za ka iya yi akwai lokacin da za ka ajiye fatarka ka fita ka je ka kai wani aiki ka dawo a ba zai ba duk inda za ka shiga da fatarka za ka shiga da jinka za ka shiga da ganinka za ka shiga to ba kwa ɓoye mana a lokacin da kuke saɓan Allah ɗin ba kwa ɓoyewa jinku da ganinku da kuma fatunku a lokacin da kuke yin abin da kuka dama wala juludukum walakin zanantum anna Allah la ya'lamu kaseeran mimma ta'malu sai dai kuna tsammanin Allah baya sanin da yawa daga cikin abin da kuke aikatawa ba kwa ba kwa sanin wannan kuna tsammanin cewa Allah akwai wasu guraren da kuke tsammanin kuna shiga Allah baya ganin Allah ya ce wa zalikum kuma irin wannan zaton zannukum allazi zanantum bi rabbikum shine irin zaton da kuke yi wa ubangijinku ardakum kuma wannan zaton shine ya halakar da ku fa asbahtum min al-khasirin sai ku wayi gari kuna daga cikin waɗanda suka yi asara to wama kuntum tastatirun an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum anan gabbai za su gaba da gaya wa dan adam da fatin jikin yan adam a lokacin da suke zargin su lokacin da masu fatin suke zargin fatu jikinsu da jinsu da ganinsu akan irin shaidu da suka bayar a kansu to za su rika ce da su ma kuntum tattatimuna minna allazi kuntum taf'alunahu su ce ai ku ne idan aka ba mutum dama ya ce shi gaskiya ba shi dama ya ya ba da shaida a karan kansa Allah ya rufe bakin ya ce alyawma naktumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum ma kanu yaf'alun to idan suka gama ba da shaidar zai ce saboda me za ku rika ba da irin wannan shaida akan mu bayan duk fafutukar da ake saboda ku ake to sai su kuma gabban su rika ce da su ai ba kwa boye mana lokacin da kuke aikata abin da kuke aikatawa kuma daman ba zai ka boye musu ba mun gane wannan shine a a a kamar dilala ce akaliya kamar a hankalce ai ba wani abu ne wato bako don jinka da ganinka da fatarka sun ba da shaida a kanka da hannunka da sauransu don dama duk da su kake yin abin da kake yi mun fahimci wannan yawa to irin wannan dilala ce ta ta hankali kuma tana da amfani sai dai ba a fifita dilalar hankali akan dilala ta alkur'ani mun gane duk lokacin da Allah ta'ala ya magana ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana to lalle lalle sai ka tattara hankalinka a gefe guda ka ajiye shi amma akwai waɗanda suke ganin cewa hankalin nan ma ya fi alkur'ani ya fi sunan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam musamman mu'tazila da sha'ira da jahamiyya da sauransu waɗanda suke ganin hankali shi ne a gaba har da wannan yashiyar da kuke gani hankali ya fi komai muhimmanci a gurinsu hankali ya fi alkur'ani ya fi suna nabi sallallahu shi yasa duk abin da suka kasa ganewa da hankalinsu sai su ce kawai wannan bai inganta ba ƙarya ne aka wa annabi sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan na to shi kuma hankali shine manaqut taklif shine ake rataye takalifanci a kansa idan mutum bai da hankali Allah ta'ala ma yace rufi annabi sallallahu alaihi wasallam yace an dauki alkalami akan mutum nawa uku daga ciki akwai wanda bai da hankali ko har sai ya samu hankali to hankalin shine abinda ake rataya takalifi a kansa duk ibada za ka jance sharaɗinta shi ne musulunci sai a ce hankali mun gane inda ma ba a ce hankalin ba za a ce balaga wani lokacin ba sai an ce hankali a ce balaga kuma at the same time saboda ana ana tsammanin wannan amma idan mutum bai da hankali kaga ba a maganar ma shari'a kansa in yayi laifi sai dai masu shi su biya amma shi ba zai biya ba in ya zo yi ciniki ya biya ka karba ka karbi banza in aka dawo za a karbe wannan saboda bai da hankali to amma hankali suka ce kamar ido ne a cikin duhu duhun ɗaki duk da kana gari tangararan wani ma sai ya kara da gilashi amma idan akwai duhu a ɗaki ba abin da gani amma ana sako haske sai ka ke ganin da abin da ke gabanka to malamai suka ce alkur'ani da sunna su ne kamar hasken su ne suke haskawa hankalin suna tafiya ba za a ce a watsar da hankali gaba ɗaya ba amma da shi hankali ba shi ne ake bi ba a ana bin magana Allah ne da ta manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam shi yasa dukkanin abin da Annabi sallallahu alaihi ya faɗa karka yadda wani ya zo ya maka zance na hankali ya dauke ka daga fahimta ta alqur'ani da sunnan ma'aiki alaihi salatu wassalam kawai ka ba hankalinsa mun gane shi yasa Imam Malik wani lokaci ya fito daga masallaci wani ya tare shi ya ce yana so za su yi muqabala yana da hujjoji na hankali da zai ke so ya gaya wa imam malik yana jin zai iya rinjayarsa sai imam malik ya ce da shi to idan ka rinjaye ni sai a yaya sai ce sai ka biyo ni ya zama kai ne kake bida ka bar abin da kake ka biyo ni imam malik ya ce to idan muka yi gaba kuma sai muka samu wani wanda ya fi ka hankali sai kuka buga sai ya rinjaye ka kuma ya za a yi sai ce da ni da kai duk sai mu tattara mu bi shi shi da ga wannan dubata lokaci ne mu zo mu ba alkurani mana ba kawai dani da ku ba sai a rasa wanda za a bi saboda hankalin wa za a fito kowa je kira da hankali to kowa ya tsaya da hankalinsa a zo a ba annabi sallallahu alaihi wasallam a ba alkurani to kuma wannan shine inda rikicin yake mun gane to wannan jinana ce ta hankali lokacin da kuke laifin ai ba kwa boye mana haka hannu da kafa da ji da gani da fatar jiki za ta gaya wa mai shi da ce lokacin da kake laifin baka ɓoye mana ba bal kuntum tujahiruna Allah bil kufri wal ma'asi a fili ma kuke yin saban Allah kuna saba wa Allah ubangiji wala tubalun hankalin kuma baya tashi akan abin da kuke minhu fi za'amikum la'annakum kuntum la ta'taqiduna annahu ya'lamu jami'a af'alikum dan ba ku kudirce a ranku ba cewa Allah ta'ala ya san dukkanin abin da kuke aikatawa shi yasa imani yake da dadi kuma ko darasi na biyu ko na uku mun tattauna cewa fa'idar da take cikin ka yadda Allah yana sanar da kai shine duk inda kai shiga ka sani Allah yana sanar da kai kar ka taɓa shiga wani guri da za ka yi tsammanin cewa Allah Ubangiji baya ganin ka ko baya sanar da kai wannan zai taimaka ma idan ka manta kai sharholiyarka to kana tare da da ƴan ƴan sa ido suna da a tare da kai kuma baka isa ka rabu da su baka boye musu ba zai yi ba duk inda zaka shiga kana tare da su kuma ba yadda zaka yi kaga ashe kenan idan ka saba wa Allah ubangiji yi maza ka tuba tun kafin lokacin da zaka bar duniya idan kuma baka yi saban ba to karka ganganta yin saban nan kai kokarin neman Allah ta'ala ya cusa istiqama da bin Allah ubangiji a cikin zuciyarka Allah ta'ala ya shirye mu Allah ta'ala ya ce lakin zanantum walakin zanantum anna Allah la ya'lamu kaseeran mimma ta'malu zalikum dhannukum alladhina zanantum zalikum dhannukum alladhi zanantum bi rabbikum ardakum wannan shine tunanin da kuke yi wa Allah ubangiji tunani ne na banza ba tunani bane mai kyau kake tunanin cewa Allah ba zai kama ka ba kake tunanin cewa ai kai tunda a duniya ma Allah yayi ka musulmi to ai kawai dama yana son ya saka aljanna wannan duk dukkanawa Allah ya mummunan zato ne ka tsaya ka ba Allah da kyan gaske karka kuskura kai mummuna munanawa Allah ubangiji da wannan zaton mummunan zato ne kuma aqida ce wadda mara kyau annallaha ta'ala ya la ilamu kaseeran mimma ta'lamu kake tsammanin cewa Allah ubangiji bai san da yawa daga cikin abin da kake aikatawa ba komai kake Allah ubangiji ya sani Abdullahi dan Mas'ud Allah ta'ala ya kare da gare shi yace kuntu mustatiran bi astaril ka'aba wata rana ina boye a jikin labulan ka'aba kun san ana takura musu a wancan lokacin amma su irin sa Abdullahi dan Mas'ud su ne farko farkon shiga musuluncin ma gaba daya wa na jin akwai mutum 20 da suka riga Abdullahi dan Mas'ud shiga musulunci ba su kai ashirin ba shi ne na goma sha ana lissafin shiga musulunci abdullahi dan mas'ud na goma sha ne an fahimta to an takura musu ba sa iya bayyana kansu to wani lokaci idan sun shiga ka'aba ma sai dai su buya a bayan labaran ka'aba dan kada a gansu don wani abin zai iya biyowa baya to yana boye sai ga wasu mutane guda uku sun zo shayawa guda biyu da kuma 'yan banu saƙif guda ɗaya ko kuma ta kifawan ne guda biyu da wani bakwareshe guda ɗaya da suka zo ya ce mutane ne manya-manya masu katon ciki suna da tumbi manya ne manyan mutane ne amma kuma wato suna da kalilul fiƙihi zukatansu ba fiƙihi ba fahimta mai kyau a cikin zuciyarsu wato ba san komai ba ga su da girman jiki amma dai ba abin da suke iya fahimta to da suka zo inda ka'aba take sai ɗaya daga cikin su yace a tarauna annallaha yasma'u kalamana haza suka ce yanzu kuna tsammanin Allah yana jin maganar mu kuwa fa qala al-akhar sai ɗayan yace inna idza rafa'na aswatana sami'ahu yace in muka yi da ƙarfi yana ji amma wa idza lam narfa hu lam yasma'ahu yace amma in muka yi in muka yi rada ba zai ji ba mun gane ko in maka yi da ƙarfi zai ji amma maka a hankali ba zai ji ba to sai ɗayan ya ce in sami amin shay'an sami a hukullahu ce ni ina ganin in dai in an ɗaga ɗin zai ji to in an yi raɗar ma zai ji in dai zai ji zai ji kawai an kuma ba zai ji ba kawai ba zai ji ba to sai abdullahi ɗan masaud ya ce sai na je na gaya wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam fa anzalallahu sai Allah ubangiji ya saukar da wannan ayar da muke kai وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم أرزوا فإنسا من الكاسري من قاني؟ بحث ابن حكيم ذكا وننا تكن لتاف ابن كثير رحمه الله yace annabi sallallahu alaihi wa sallam dangane da faɗin annabi- a- Allah ta'ala a lima shahidtum alaina din an yashhadu alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum qala innakum tud'auna yawmal qiyamati mufaddaman ala afwahihim za a kira ku ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a kira ku ranar alkiyama an sa an rufe bakin ku ban ba wanda zai magana kawai gaban ku ne za su yi ta bayani akan ku duka ku. da fatun ku da da cinyoyin ku da farjin ku da sauransu shi yasa wasu daga cikin malaman tafsiri ma suka ce julud din nan ana nufin farji ne. mun gane amma qurtubi ya tafi akan haka maganar su a ubaidillah da wasu daga cikin malaman tafsiri suke ganin cewa ma al'aura ake nufi farji ake nufi shine julud din hatta al'aurarka da farjinka za ta bada labarin duk abin da kai yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza ranar kaza a guri kaza yayi kaza ya ji abin da Allah baya so ya ji duka za su faɗi inda ka ka faɗi kai mai kyau za su faɗi inda kai mara kyau mun gane Allah ta'ala ya kiyashe mu Allah ubangiji ya ya ya ya gafarta mana zanubanmu haka nan ma'amar da ya karanta wannan ayar zalikum zannukum alladhi zanantum bi rabbikum ardakum wannan shine mummunan tunanin da kuke wa Allah ubangijinku kuma wannan tunanin shine ya batar da ku sai ya ce manzo Allah sallallahu ya ce qala Allah ta'ala ana ma'a ma'a abdi inda zanni inda zannihi bi wannan riwaya da ku sani ana inda zanna abdi bi wannan ma wata wata riwaya ce wa ana ma'ahu idza da'ani ina tare da zaton ubangiji na wato Allah ta'ala ce ina tare da zaton bawa na yadda kake wa Allah ubangiji zato haka zaka same shi in kana wa kanka zaton wahala aka tashin wahala in kana wa kanka zaton sauki aka sauki zai ta zuwa ma sai yasa ake son a kyautatawa Allah ubangiji zato a don duk yadda ka dauke shi Allah ubangiji haka zaka same shi wallahu ta'ala a'lam sai mu tsaya a nan gurin abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah wani ya gafarta mana abinda ya saura dangane da wannan kuma idan mun zo gobe sai mu ci Allah ya mana addu'a
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك الجنة ما يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار ما يقرب إلينا من قول أو عمل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وآمنا في بلادنا وآمنا في بلادنا وآمنا في بلادنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسل والحمد لله رب العالمين
yau juma'a ban yi ba wannan abu amma dai zan yi